من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na Nailul Awdal min asrari muntaqal akhbar a sidda muka tsaya kafin sallah cikin iko Allah sai kuma yanzu za mu ci gaba za mu tashi a farkon babi na goma sha biyu to babul iktisadi fi bina'il masajid wannan babi zai yi magana akan tattali wajen gina masallatai idan aka ce tattali wajen gina masallatai al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana son a samu masallatai da yawa a cikinta amma abinda ba a so shine masallacin ya zama sanadiyar rarrabuwanta ana son masallacin ya zama sanadiyar haɗin kan al'ummar musulmi hasali ma maluma da suka yi magana hikima da Allah maɗaukaki sarki ya sanya a cikin sanya mu muna sallah guda biyar a rana da sanya mu muna yin sallar juma'a a sati da sanya mu muna yin sallar iri a shekara har sau biyu da iri karama da iri babba da sanya mu muna zuwa aikin hajji maluma suka ce dukkansu Allah maɗaukakin sarki akwai abin da yake son al'ummar musulmi su yi da waɗannan abubuwa a anguwa an sanya mu mu ringa yin mu ringa haɗuwa mazaje su ringa zuwa masallaci suna sallar jam'i manufar yin haka shine ni na san ka kai ka sani ni na san matsala ka kai ka san matsala ta a matsayinmu na al'ummar musulmi ni na taimake ka kai ka taimake ni kan abin da zan iya da kuma kan abin da za ka iya saboda al'ummar musulmi al'umma ce guda ɗaya shi yasa kuskure ne kuma dukanmu muna ciki kuma muna yi za ka ga kun wayi gari kuna sallah da mutum shekara goma shekara ashirin shekara talatin amma ba ka san sunansa ba bai san sunanka ba ruwanka da shi ba ruwan shi da kai wallahi in an je gaban Allah sai dai Allah ya yafe mana saboda me ƙa'idan innamal mu'minu na ikhwa Allah maɗaukakin sarki da ya ce mu ringa sallar so yake mu fahimci juna so yake mu zama tabbatar da ‘yan uwantakan nan da ya faɗi a tsakaninmu duk da cewa wasu kuma suna aiki da wannan dama sai abubuwa waɗanda suke ba su da kyau wannan ba zai zama dalili ba ku rayu shekara ashirin da mutum kuna sahu sallah amma har ya rasu baka sani wani kawai ka daina ganin shi ya rasu ya rasu sai da lahira ku haɗu da shi yayi rashin lafiya baka da labari baka sani wannan kuma ba shi ne manufan uwantaka ba shi ne manufa na sallah da muke yana muke haɗuwa muna yin sallah kamata ya a cikin idan aka samu wanda yake da damuwa mu taimaka masa damuwar nan ta cikin ikon Allah kuna sallah da mutum sahu kullum makocinka ne amma gidanka an koshi shi yana jin yunwa shi gidansa ba cefane kana sallah da mutum kullum shekara da shekaru an koro 'ya'yansa a makaranta ka 'ya'yanka na zuwa makaranta ba ruwanka wannan duka baya daga cikin manufa ta musulunci da ya ce burin ga yin sallah muna a kowane lokaci sau biyar kaga dai duk mutumin da kuke haduwa da shi sau biyar za ka ji labarin yana da damuwa ya kamata ka sani yana cikin nutsuwa ya kamata ka sani da haka sau biyar din nan wannan yana daga cikin hikima da Allah madaukakin sarki ya sa mu ringa sallah sau biyar a cikin yini sa'annan wannan mutanen da suke tare a anguwa guda ke a mutanen da suke anguwanni kuma Allah madaukakin sarki ya sanya mu mu ringa haduwa a sati ka taso daga anguwanku na taso daga anguwanmu sai mu zo mu haɗu ranar juma'a shi ma wata sanayya ce wanda ta dara wanda ake da ita ta kullum ana nan kuma Allah sai kawo sallar idi mutanen da suke garuruwa sai a zo sai a haɗu ita ma sanayya ake wanda yake za a tabbatar da ‘yan uwantaka na musulunci da ke tsakanin al'umman musulmi sa'annan sai a je aikin haji aikin hajin nan duk duniya ake haɗuwa duk duniya ƙasashen duniya ka ga ka iya rantsuwa da Allah cewa in ka je haji babu wani wata ƙasa da babu mutuminsu a wajen ko ba za ka yi kafara Allah da hikimarsa ko bai kankancin kabila sai ka ga sai ya kawo wani haji a cikinta duk ƙabilu sai ka ji sai ka ji wani ya zo saboda abin shi yake kawo mutane kenan a tara al'umman duniya gaba ɗaya kuma don su san juna don su taimaka wa juna wannan yana daga ciki da kaga yawan masallatai haɗin kan musulmi yake jawo to amma yawansa wanda zai dawo zai dawo rarrabuwan kan musulmi wannan ba daidai bane zaka ga wasu masallatai da muke yi muna raba masallaci kawai saboda mun raba kungiya muna raba masallaci saboda mun raba club muna raba masallaci don mun raba jam'iyya jam'iyyar mu ba ɗaya da kai ba shikenan masallacin mu ma ba ɗaya ba wannan babu ruwan Allah da wannan rabuwa ƙa'idan musulmi Allah maɗaukakin sarki ke bautawa shi yasa kaga abin da ake shiga musulunci da shi na duk duniya iri ɗaya ne duk duniya cewa ake la ilaha illallah muhammadun rasulullah babu wanda yake shiga musulunci da wata kalma ba wannan da haka duk duniya kuma wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida Allah ya ce wannan al'umma ta ku al'umma ce guda ɗaya wa ana rabbukum Allah ya ce ni kuma ni ne Ubangijin wata aya Allah ya ce fa'abudu wata ya ce fattaku ku bauta min wani waje ce kuma ku ji tsorona da haka dole ne al'ummar musulmi ta zamo masallacinta bai zamo sanadiyar rarrabuwanta ba عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى أخرجه أبو داود an samu wani hadisi daga ibn Abbas ya da Allah su ƙara tabbata a gare su ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ni ba a umarce ni ba da ɗaga ginin masallaci irin masallacin da muke cikin nan da duk masallatan da ka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi Allah ba haka ya sashi kawai ana yin masallaci ne don sallah amma wannan duk abin da ka gani muke da shi duka alamu ne na tashin alkiyama don annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma za ta faru kuma ta faru dan ya ce za mu wayi gari muna kawata masallatan mu irin yadda yahudawa da nasara suke kawata wajen ibadarsu kuma yin hakan alamu ne na tashin alkiyama to kaga tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sai an yi kamar yadda ya faɗi a wani waje za mu dawo muna yin alfahari da masallaci masallacin anguwanmu ya fi naku masallacin garinmu ya fi naku masallacin da muka yi ya fi naku sai zama ba alfari ake na imani ba ba wai ibada ba a kawai ginin masallaci hasali kuma shi girman masallaci ba shi ba ne yawan masu imani da yawan masu bautan Allah shine girman masallaci wato kasuwa ba yawan rumfuna ba ko yawan yan masu kasuwanci da su ne suka fi da a ce yawan rumfuna da haka manufan irin zane-zane da ake a cikin masallatai ba daidai ba ne duk da yake zan gaya mana akwai wasu malaman musulunci da suka ce ba laifi a yi dalilansu da suka ce a yi shi ne abubuwan da suke jin tsoro na irin al'ummar da muke da ita in aka bar masallaci suka ce tun da mutane sun waye gari suna gyara gidajensu suna mai da gidajensu ya zama yana da kyau ka gaban ɗaki ai shiga kaman ya fi gidan wani ɗakin da yake kwanciya mai kyau suka ce tun da mutane suna wa gidajensu haka to ya kamata masallatan Allah su ma a yi musu don me don kada shaidan ya zawo aiki da mutane ya hana su son zuwa masallatai don zai aika zai aika yanzu ba gashi misali limamai da suke jagoranci a masallatai wataƙila da yawan mu inda za a ɗauke mu a kai mu ƙauye mu yi ba za mu yi limanci Allah sa kun gane hausinta na? kaga ya kamata kuma a ce in ni liman ne ina ta limanci ko ina aka kai ni na yi don daman shi sallama ba ana yin ta don duniya ba ne ana yin ta don lahira ne to ka lahira kuma duk ko ina akwai ta ko ina kuma za ka neme ta amma kaga sai ya zama mutane su ba da hankali wajen kawai ado babu maganin gina masallacin da imani to wannan kuskure ne amma da yawa suna ba su da yawa da wanda suka ce lalle saboda waɗannan dalilai kaga ɗauki misalin saudi arabia allah maɗaukacin sarki ya saka musu da alheri ƙoƙarin da suke yi wajen abubuwa na ci gaba yadda ake aikin haji ga kayan jin daɗi masu yawa mota da za ku shiga da ac kuna shan madara kuna shan wannan amma duk da haka za ka ga muna complain muna jin aikin haji an sha wahala to kaga da babu wannan ya za a yi a sai da kila wani ba zai je ba kai a ce ma daga maka zuwa madina a ce da kafa ake takowa misali nake ma misali kaga ai wani ba zai je ba zai je ba wallahi to kaga sai na abubuwan da ake samu na ci gaban duka suna taimakawa kuma suna wato basar da shedan wajen shi kuma ya ja mutane ya zama wato bala su kula ba da ibada saboda me zamanin da ake ciki zamani ne wanda yake mai hatsari abubuwan da muke fama da shi na wanda shedan ya rikita mu ya rikita mana duniyar mu ya ma rikita mana addinin mu suna da yawa wanda yake sai dan adam ya nutsu ya hada da addu'a ya ji tsoron Allah in ba haka buddin shikenan sai kaga rayuwar ta zama duka a kwabe menene a kwabe shi dai Allah baya son a saba ma Allah so yake a yi masa biyayya to kayan sabon Allah kuma yanzu ba su da iyaka kun ga na kan ba da misali da ga waya muna ɗaukan karatu da ita amma an ta gama ɗaukan karatu aka shiga sauran kafafen yada labarai Allah kaɗai ya san yadda take ɓata alaƙar ɗan adam da Allah wallahi tana daga cikin abin da take ɓata alaƙarmu da Allah maɗaukakin sarki a matsayinmu na musulmi shi dai Allah baya son abin da ya hana a yi kaga dai Allah bai yarda mu riga kallon tsiraici ba Allah bai yarda mu riga kallon haram ba to yanzu kafafen yada labaran nan zinace zinace ake sa kana wulga za ka ga ana zina ko shaidan zai ce ka dan tsaya ka gani wannan kallon tsaraici da kallon ana zina yana daga cikin abin da ya hargitsa wannan al'umma da yawa karatun da ba mu sani ba shine hatta kusantar iyali duk mutumin da yake kallon fim na bata to sai Allah ya rage masa ƙarfin sha'awa sai ya zama ba zai iya kusantar iyalinsa ba yadda ya kamata barna mutane suke wa kansu akwai mata a makaranta suka suka ce wa mazansu suna sa fim ɗin batsa wai don me ya sa mu sha'awa fim ɗin batsa bai sa sha'awa sai dai ya karya mutum ai ita kanta sha'awa da Allah yake sa wa mutum ai rahama ce ta Allah aiki ne na Allah Allah ne da ya halice ka yama bai wace ai to sai Allah ya kwace kayan shi shike nan da haka ana samun nasara ne da bin Allah da haka wada abubuwan gaba daya in mutum ya ji tsoron Allah zai samu lafiya a cikinsa zai samu lafiya a idansa zai samu lafiya a zuciyarsa zai samu lafiya a jikinsa amma Allah in ya biye shi kenan wannan da samari da manyan mutane da kowaye duk mutumin da yake kallon filin batsa to ya cutar da iyalinsa wannan ya sani kar ya dauka wani yana zai ba abin da zaka samu lalacewa mutum zai ya kwararrabe yau kuma punishment ne Allah yake wa mutane da ya sani shi da ya halicce mutane shi ya halicce su ya musu tsari duk wani yanzu ilimi da ake so a kawo mutane kawai lalata mutane za a yi Allah da ya halicce mutane ai ba ba ba ka bukatar ah dabbobi da ka gansu suna da, da matayensu da da aurensu waye ya koya musu ina nufin waye ya musu darasi babu don haka Allah yana son al'umma ne ta zauna cikin nutsuwa ce kuma shaidan ba haka yake so Allah ka tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi ce ba a umarce ni da na daga gidin masallatai ba shine ibnu abbas yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wallahi za ku wayi gari kuna yi wa masallatai ado kamar yadda nasara da yahudawa suka wa wuraren ibadansu wato kenan wannan alama ce ta tashin alkiyama shi yasa maluma suka ce to kada wannan adan duk adan da za a masallaci wanda wajen sallah zai ringa ɗauki hankalin mai sallah da lalle dole a kiyaye shi akwai maluma da suka yi wato maganganu masu yawa dangane da yawa a masallaci ado wasu suka ce bid'a ne bid'a ce kuma bid'a ce saboda zamu karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yadda masallaci shi yake da yadda yace ayi da abinda sayyidina Umar yace in za ku yi masallaci abinda za ku tabbatar shine kawai ku kiyaye mutane kada ruwa ya ringa dukan su wato so ake zuciyar da zama tana da wato alaka da lahira amma kaga mu zukatanmu wato sai ka ga alakarta da duniya ta fi yawa da alakarta da lahira wannan shi yasa idan ana karanta maka yanayi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda suka rayu da girdinne da sallah wallahi sai ka ji kamar tatsuniya ke ma nakan ba da misali da sahabi guda daya wanda Allah ya jarrabe shi da ciwo a kafar shi har yanzu sai an yanke kafarsa ana ta kokari yadda za a yi to rike shi za a yi me za a yi yace me ake nema ni ana son yadda za a iya yanke kafar ka baka ji komai ba yace musu ai abu ɗaya za ku yi ku bari sai ina sallah yace ku bari sai ina sallah wannan za ku iya wannan ba zan san me kuke ba saboda zuciyar komai ta tafi ta koma wajen Allah to dala an kada sallarka da sallata na misali da wannan sallar wannan sahabi sai ka ga ya za a yi ina sallah kana sallah ko sauro ya wuce sai ka gaishe sauro na nuhu jin Allah ya sani Allah ya san ma wanda yake ana sallan yana nan a masallaci wani ana sallah gaba ɗaya kai Abuja ma baya nan wallahi wani ana sallah ya je Lagos kuma daman shaidan haka yake tarko ne kana kabbarar sallah sai ya zo ya tuna ma abubuwa duk kuma zai kullo ta inda kake in kai dan kasuwa ne kana sallama kana kabbarar sallah sai ya zo ya ce ma madara katan nawa aka sauki direla nawa ta zo jiya anya ba a ma cuge ba anya alkawarin da wane ya cika haka nan har ka gama sallah haka zai duk inda kake nan zai bullo idan da safe ne yi baka da wasu shugulla sai ya dawo ma kan ya za a ka karya kana kabbara sallah sai ya ce ma to masa za ka ci yau ko kuma kunu za ka sha haka yake yayi kana sallah nan zaka shirye me zaka ci kuma in ka fita da safe ina zaka so mu zuwa karfe nawa zaka fita duk duk yana kawo tunanin ne din ya dauke hankalin mutum akan sallah in bai samu wannan ba kana kabbar sallah ya ce ma kai hajiya abinda ta maje ba ta kyauta wallahi ya tuno ma abubuwa inda zaka zauna kuma awa biyar ba zai tuno masu sai ka rasa ma mai za ka yi amma in an zo sallah saboda me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai shaidani wanda yake shi aiki sa da mun rikitawa mutum sallah yana nan shi ne shi khazzabu aikin sa kenan da ka zo kai abin nan sai ya zo ya ce ma ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza ka tuna kaza Allah ya tsare mu وعن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد رواه الخمسه الا الترمذي وامر عمر ببناء المسجد وقال اكن الناس من المدد واياك ان تحمر او تصفر فتفتن الناس اسامونا حديث daga Anas yadda Allah su ƙara tabbata gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la taqumu sa'a tashin kiyama ba za ta tsaya ba wato ba za a yi tashin alkiyama ba har sai mutane sun shiga competition sun shiga gasa sun shiga gasa akan masallatai national mosque ya fi annur annur ya fi national mosque na misali nake hinan aka gasa na masallaci na anguwanmu ya fi naku na na garinmu ya fi naku to ba manufan Allah maɗaukacin sarki ba kenan da masallatai shi masallaci girmansa da darajarsa a wajen Allah shine yawan masu jin tsoron Allah a cikinsa yawan masu bautan Allah yawan zukatan mutane da ake suke kusantan Allah da yawan masu tubawa Allah madaukakin sarki dama masallaci abinda aka gina su a yi sananne ne a yi sallah a ambaci Allah a ciki shi yasa duk wasu ayyuka waɗanda suke halal ne musulunci bai yadda a yi su a masallaci ba dauki misalin kasuwa musulunci bai yadda a yi kasuwanci a masallaci ba shi yasa zaka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kuka ji mutum yana saye da siyarwa a masallaci ku ce kar Allah ya saka ci riba ya ce sanan bai yadda a yadda a yi sanarwa ba a yi cigiya afuwan ana sanarwa amma ban da cigiya jama akwai bambanci tsakanin cigiya da sanarwa sanarwa shine a ce ga abun mutum wani ana iya yi cewa wani ya yadda dan makullin shiga shi an kawo kaga wannan sanarwa ne amma cewa ana neman dan makullin wani to shi wannan ba a yi a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa ba damun abin ka ya bata ka zo ka ce liman a sanar cewa ana neman abin ka in ka ga liman ya ki karka ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya hana yawa imam bukhari yake cewa abu sa'idin ya ce wato kana saqaful masajidi min jaridin nakhali wato ginin silin na masallatai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ana yin shi ne da zarbar dabino zarbar dabino su ne ake mai da su su ne wato kamar rufi na masallatan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sayyidina Umar da ya ba da dama ya ce a gina masallaci sai ce babban abin da za a kula da shi shine a tsare mutane kada ruwa ya ringa dukansu ya ce kada a yi fenti kada a yi siminti kada a yi shafe-shafe to kaga mu kuwa menene ba mu yi ba kuma haka za a ci gaba eh haka za a ci gaba saboda ai wani shi kan shi ma masallaci yana zuwa ne don gayan masallaci ko Allah madaukakin sarki da ya ce ku zu zina ta kun inda kulli masjidin da mutum zai ji zina amma maluma sun fassara shi ba maganan ana son tsafta ana son ado amma abin da ake nema shine musulmi ya zama ya rufe tsiraitinsa don dama ainihin ayan mata sauka akan masu zuwa suna tawafi ne a tsirara da kafin zuwan musulunci haka larabawa suke yi sai mutum ya je yana tawafi tsirara suna zagaye ɗakin Allah wai cewa yadda Allah ya halicce su ba za su yi sa komai a jikinsu to shi ne sai Allah ya hana cewa kowa ya sanya tufafi lokacin da zai zo ya yi ibada tabotan Allah maɗaukacin sarki yanzu in kaga mutum ya je ba za ma a bar shi ba amma sai dai masu kuma tsafi wata shekara na taba zuwa makka a gabana balarabi da yake ba jama'a lokacin ya shigo da rigarsa ya shiga wannan babu fahad da ya shiga ɗan lungun nan da za ka hau step wallahi sai ya tuɗe aihuwar uwarsa zindir ya danna a guje lokacin ba yi wannan gangaren zuwa zuwa har yana so ya je ya da wafi tsirara amma cikin ikon Allah askar ɗin da suka taso wani sai ya ɓullo noji tatile shi suka yadda shi aka kawo bargo aka nannaɗe shi a ciki wannan na gan shi da idon zai suke faɗa cewa yanzu matsafa ne suke sa su yi aso akwai abubuwan da matsafa suke sa mutane su yi shi a matsayin sabon Allah ne saboda wai idan mutum ya kaurara sabon Allah ya yi baran-baran da Allah to sai kuma su ma aljanu su yi masa aiki kamar yadda yake ake samu wasu zai suna ta badala a ƙasa mai tsarki yanzu zai suna kana jin abubuwa suna ta suna ta dau ana ta gani layu wane ne wane ne ana ta tsinta abubuwa iri iri in kana jin labaran su kansu laraba in sun samu suka nuna abinda aka samu da tsafe tsafe da tsafe tsafe mun taba yi wa wata mata rukiya shekaru ya fi ashirin a nan sai shi aljani yake magana cewa wannan matar a makka aka yi mata sihe wallahi a makka daga nan zuwa suke ya ce a makka aka mata sihiri aka binne amma mu yi haƙuri mu ba shi ‘yan mutuna zai je ya tone shi ya cire kuma wallahi haka aka yi da haka kenan ana yin abubuwa da yawa don shaidanci shaidan yana kan wanda suka nemi kusanci da Allah ya fi damuwa da su Allah ka tsare maza Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Anas annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle wani zamani zai zo wa mutane da za su ringa alfahari da masallatai ya ce sa'an nan ba za su ringa raya masallacin ba sai dai ‘yan kaɗan ina nufin ba za su ringa sallah a ciki ba ai yanzu in ka duba an yi zamanin da mutane suke yayin gina masallaci a gidajensu gida da masallaci amma wani ko sallah baya yi ka gina masallaci ba kai sallah ba ya kaga babu shine ba a raya masallaci ba kenan raya masallaci shine sallah a cikinsa sai babu kansil masajidi wa tadiyibiha wa siyanatiha min rawahihil kariha wannan babu zai magana akan sharar masallaci da kuma sanyawa masallaci turare da kuma tsare masallaci kada a ringa samun wari a cikin masallaci da haka kaga yana daga cikin abin da ake son musulmi ya ringa taimaka masallaci yana kaishi yana kaishi ba a san dan adam ya zamo yana daga cikin sanadiyar da ya sa masallaci na wari da kaga kenan ka nemi turare mai kyau amma mutum ya samu turare mai kyau da akwai turaren da in ka sa sai ka daga mutane hankali ba irin shi ba wanda za a ji daɗi sai ka samu lada yau in za ka zo masallaci sai a sa shi za za ka ga a wasu ƙasashe sun jin wannan hadisin za ka ga mutum ya zo da turare in za a yi sallah har bin mutane yake yi yana ɗan tattaɓa musu amma a nan sai ya ce zai ma wani abu ne amma za ka ga ko ina ana ɗan tattaɓawa sai ka ga waje ya ɗaukan shi kamun a tara sallah kuma turare masu ƙanshi masu kyau shi yasa a musulunci turare bai da tsada ba a ganin tsadan turare a musulunci za ka iya sayan turare saboda kai kanka ka ji daɗi sa'annan wanda ya ji kan shi ka samu lada eh ba a san musulmi ya bar jikinsa ko masallacinsa yana wari bare mutum ya bar bakinsa duk waɗannan babu ba kyau a musulunci ba ma mutane ba har mala'iku ake cutarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya hana in mutum ya ci albasa ko ya ci tafannuwa ko ya ci kurran mene lik ya ci waɗannan abubuwa ya ce kar ya zo masallaci ai cewa yi fa innal mala'ikata ta ta'azza mimma ya ta'azza minhu banu adam yace mala'iku na cutuwa ba ta san wani da ka ga mutum kuma cutarwarsa a ce ta wuce mutane ta kai kan mala'iku aka abin ya yi yawa da aka ake son musulmi ya zama to masallaci ma akwai masu kawo turaren wuta ka samu mai kai shi ka kawo aka sa lalle ba aiki ne na lada mai kyau wanda musulunci ya yi umarni da shi an anas radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam أردت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها, أوتيها رجل ثم نسيها رواه أبو داود أسامونا حديث لك عنس يدى الله سكارة تبتع قريش يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أن بجروا منه da ladan da al'ummata suke samu maza Allah sallallahu alaihi ce da an gwada min ladan da muke samu an gwada masa yace har datti da dan adam zai gani a ƙasan masallaci ya dauka ya fita da shi sai da aka gwada wa manzo sallallahu alaihi wasallam da haka in ka ga datti ka dauka a masallaci ka fita da shi lada ne shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce sa'an nan an gwada mun zunuban al'umma sai ce a cikin zunuban ban ga wani zunubi wanda yake girma ba kamar wata sura ko wata aya da aka ba wa mutum sa'an nan ya manta ta ya manta ta su malumman da suka yi sharhin hadisin nan sun ce ba maganan hadda ba ne ba maganan hadda ba ana maganan mutum ya san alkur'ani ya ƙi aiki da shi ya san alkur'ani ya ƙi hadda ya ƙi aiki da shi so kawai wani ya ce yana da niyya hadda na kare zo ya manta da haka ba zai yi ba a'a kai haddarka kuma in ka manta ka yi kokari ka ta da shi na nufin sun ce wannan hadisi abin da yake faɗi shine Allah ya sanar da mutum ayar alkur'ani ko sura a cikin alkur'ani da aiki a cikin ta sa'annan mutum yayi burin da ita misali Allah ya ce wa aqimus salata wa atuz zakka sai mutum ya ki sallah mutum ya ki bada zakka kaga ya manta da ita to suka ce wannan hadisi abin da yake fadi kenan mutum hukunce hukuncen da Allah madaukakin sarki ya faɗi a cikin alkur'ani mutum ya sani sa'an nan ya yi burin da shi kako wani hadisi da annabi sallallahu sallama ya ce mafi girman lada shi ne faɗin la'ilaha illallah sai ce wato mafi ƙanƙanta a cikin shi ne kuma ɗauke wani datti a cikin masallaci shi yasa malumarsa suka ce duk lokacin da ka ga datti a masallaci za ka ɗauke ka ce la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah sai ka ɗauke suka ce ka haɗa mafi girman aiki da na ƙarshensa eh ka haɗo daga farko har ka haɗa ƙarshe to kuma kusa Allah maɗaukakin sarki da yake yana da karamci duk fatan da ake yi da ƙoƙarin da ake yi duk karamcin Allah ake ne Allah ka yi mana eh Allah ka samu aljanna dama ai inda dan adam zai dan samu sauki kenan in ya gane cewa ashe ba aikin sa bane zai shigar da shi aljanna ba amma in tsagoran aikin ne kaga akwai matsala eh Allah ka yi mana rahama وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنزف وتطيب رواه الخمسة إلا النسائي an samu hadisi daga nana Aisha uwar muminai ya dala su ƙara tabbata a gare ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a ringa gina masallatai a anguwanni duwar ba ana nufin gida ba anguwanni duk inda al'umma ta taru to a yi masallaci duk inda wata ƙabila ta zauna ta yi masallaci su ba laifi ba ne da za ka ji ana cewa hausa most yoruba most na ibo most duk wanda ba laifi ba ne hausancin ne an kai shi masallaci zama laifi ko yarbancin an kai shi masallaci ko iyamanancin in an gina duk kuma na masalla musulmi ne kowa zai zo yi sallah a ciki kowa amma kowanne ba laifi ku yi masallaci a inda kuke tare shi yasa wuraren da ake ginawa sabbi musamman nan garin sabon estate estate din nan mafi yawan su ba masallaci mafi yawan su mutum ya koma ya daina sallah su ba kuma matsala ce cikin addu'o'in da za ka ringa yi a sallah ka roƙi kada Allah ya kai ka inda ba za ka ringa sallah a jami'i wallahi kar Allah ya baka arzikin da za ka je wani wajen da ba a sallah da za ka ringa sallah a jami'i ba ai musiba ce ai to kada yi gari baka sallah a jami'i to ya za a yi ka san dai yau da gobe yau da gobe yau da gobe duk labaran mutane da kake ji haka labarin ka zai kasance jiya an wa wannan sallah shekaran jiya an wa wancan sallah shekaran jiya wancan satin wata ran sai ni na ban ce sai kai ba na misali sai ni haka ne ba wani abin da zai faru wallahi haka za a yi wata ran sai ka ji ni za a yi wa haka na rayuwar take kuma haka duk ake jira to kuma ya za a yi kai saki har wannan lokaci ya same ka baka sallah a cikin mutane shi yasa masu hankali ko da Allah ya ba su wadata za su sai gida wallahi masallaci suke so mu duba sai su je anguwan sai suna tambayar ina masallaci in sun gan shi sun ga gidan yawa to an sami gida saboda me shi ne abin da ɗan adam zai zai karar da rayuwarsa ka samu anguwa cikin nutsuwa kana samun jami'in sallah ai rayuwa ta yi kyau amma a ce ka zauna a inda baka sallah me yasa maluma suka ce haramun ne musulmi ya tafi wata ƙasa ko neman abinci zai je in har ba an har ba zai ringa tsaye da sallah ba haramun ne je ya zauna akwai kasashen da ka je ba kai ba sallah sai dai a daki to ba daman haka kawai don neman wani abin duniya ka tashi ka koma can saboda me wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu duk abin da muke na filfili ne bautan Allah shine ne abin da yasa Allah ya halicce mu ya gaya mana Allah ya ce ban halicci aljani da mutum ba sai dan su bauta mu Allah ya ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imu Allah ya ce ban nemi su tara mun arziki arziki duk na Allah ban nemi ciyarwa ban ji Allah inna Allah huwa razzaqu Allah shi ne mai azurta zun kuwatin matin ma'abucin ƙarfi ɗakan abin da yake nema a wajen ka bauta kuma wawawai in ka bauta Allah Allah yana buƙatuwa zuwa ga bautan ka bane a Allah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah bai buƙatuwa zuwa ga bautan kowa har na mala'iku in muka bauta Allah mu muka wa kanmu gata shi yasa zaka ji hadisin qudsi Allah yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum duka Allah ya hada da na farkon ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanun ku Allah ya ce da duk za su bujire mu duk kowa ya zama arni kuma ya zama ba maganin rahama duk zuciya ta zama ta lalace irin zuciyar fir'auna ya ce da za ku zama haka duka sai ya ce wannan ma na kasa zalika min mulki shai'a Allah ya ce wannan ba zai rike ni da komai ba ya ce kuma ya yi wannan lissafin sai ya ce da kuma da mutane da aljanu da na farko da na ƙarshe za su zamo masu bin Allah na ƙarshe zuciyarmu ya zama irin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda kaga zuciya annabi sallallahu alaihi wasallam babu wata zuciya da ta kaita babu wata zuciya da ta yi kusa da ita to a ce kowa ya zama haka da tsarki da komai sai Allah ya ce wannan kuma ma za da zalika min mulki shi shi ma ba ruwa na da shi kawai ku yi rayuwa ne na sa mala'iku suna daukan ayyukan da kuke aikatawa suna rubutawa ran kiyama kawai a tsaye da kai a lissafa ma Allah ya ce ya ibadi inna ma hiya amalukum uhsiha lakum ayyukan ku ne na kididdige muku suma uwafikum iyaha yanzu zan ba ku ita faman waje da khairan fa ya amadillah wanda ya samu alheri to ya gode wa Allah Allah ya shirya da shi sai ya ce wa man waje da duna zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu wani abu kuma sai ya zargi kansa Allah ka kiyaye da ka shikenan fa rayuwa to dole zaka je ka zauna ka zauna a inda baka ibada Allah madaukakin sarki ya tsare mu daka hadisin na na Aisha radiyallahu ta'ala anha tace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a gina masallaci a unguwa sai kuma yace ya umarni sa'annan an gina su a ringa tsaftace su sa'annan a ringa sanya musu turare a ringa tsaftace masallatai ana sanya musu turare wa an samurata bin jundub radiyallahu ta'ala anhu qal amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nattakhidha almasajida fi diyarina wa amarna an nunazzifaha rawahu ahmad wa tirmidhi wa sahahu an samu hadisi daga samura dan jundub ya da Allah ya kara tabbata gare su yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu riki masallatai a unguwanninmu sa'annan mu ringa tsabtace masallatan mu ringa gyara su kada mu bar su da kazanta ولفظه كان يأمر بالمساجد أن nasna'aha fi diyarina wa nusiha san'ataha wa nudahiraha annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana umartar mu da Musa yi masallatai a unguwarmu sa'annan mu gyara masallatan sa'annan mu mu tsaftace su وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراس فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم an samu hadisi daga Jabir dan Abdullahi yadda Allah su kara tabbata a gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda duk ya ci tafalluwa ko ya ci albasa ko ya ci kurat shi ne lik yana nan za ka shi albasa mai ganye amma kato kama albasa mai ganye shi bai da ganye za ka shi yana da yafi kiba da shi ma yana da wannan tashin to idan mutum ya ci shi to annabi sallallahu alaihi wasallam kai ya zo masallacin mu ai kaga duka waɗannan abubuwa halal ne a ci halal to ina mutumin da ya sha taba na albasa halal tafannuwa halal na shi ma kura halal amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ci yana tashi kar ya zo masallacin mu kar ya kusanci masallacin mu yace saboda mala'iku suna cutuwa da irin abin da dan adam ke cutuwa da shi shi ne ce to yaya wanda ya sha taba ba ai ba sai ma bayani na kowa ya san illata ba Allah ya tsare eh tana amma alhamdulillah kamar an daina sha ko na har yanzu ana sha amma ya zai sauki ko na alhamdulillah ai to ai saboda su kansu masu taban su rubuta cewa yana yana kashe mutane tobacco is dangerous to health ai kowa san gani yana bata huhu yana sa mutum da kanshi kenan kamar yadda mutum ne ya kashe kanshi a hankali yayi wanda yake shan taba ai kashe kanshi yake a hankali a hankali kamar mutum ne ya sha dafi yau ya sha da yawa ya mutu yau da kuma wanda ya ce shi lasa yake haka na yana lasa a hankali shi sai bayan shekara uku zai mutu ana nufin an ce ma ka bambanta su a hukunci don Allah mai bambancin su duk ɗaya ne ai da shi yasa wani malami da ya rubuta littafi a tadakhil fi shari'atul islamiyya a ciki ƙarshen hukuncin da ya bayar shi ne ya ce mutumin da ya ci gaba da shan taba har taba ta zamo ciwon ajalinsa ya ce da shi da wanda ya kashe kanshi ba su da bambanci na kashe kanshi saboda tana kisan ne a hankali tana ɓata hugu yau da gobe kuma wanda duk ya gaggawan wanda yake shan taba ko so daya aba zai sha taba Allah an ka gaggawan wanda yake shan taba wanda aka dan samu lokaci ba a kai ta ba abun ba kyau tana fitar da wani ruwa mai wari wani wari irin wari ba na jin ka taba jin wari irinsa kuma ruwan yana fita da ido yana fita ta hanci yana fita ta baki yana fita ta kunne kai yana fita ta kofar gashin jiki gaba daya duk da mai wanka da kowa sai hankalin shi ya tashi to ina turare da aka ce a sa wanda ya mutu an ce fa wani mun mutu a sa mana turare dan a kai mu muna kai shi to yanzu za a kai mutum na ba turaren da za a sa ya mutum yayi in an sa turare sai wani irin odo wani irin wari sabo ya zama kaman kemikal ya haɗu da wani sai ya ɓata turaren haka yake akwai wanda ɗan uwansu ya rasu kowa na kuka an canza hallin kafanin ina haka aka haƙura to malayuka dai ba san wari to kuma za a je sun munkar da nakiri za su zo na akwai matsala ko Allah ya kiyaye wallahi ba kyau musiba ce Allah ya kiyaye to alhamdulillah sai mu tashi a babu ma yaqulu idza dakhala al-masjid wa idza kharaja min mutumin da ya musulunta iyayensa kuma ba musulmi ba idan iyayensu ta mutu shi yana da gadon su a'a bai da gado su ma ba su da gadon shi addini shi yake sa a yi gado shi yake hana gado wadda shi ne ka'idar musulunci eh in addini ya raba to babu gado a tsakani Allahu ala na'am na zulkar raini na'am yana nan ya ce alkurani ya yi magana a kan zulkar naini abinda ya gina a cikin suratul kaji ko fai za ja a wa'adu rabbi ja'alahu zakka'a wa kana wa'adu rabbi haƙƙa yana nan akwai wanda suke zuwa yawo wajen rai na wa'inda yake yana can bangon duniya inda ba haushe yake cewa wuraren ƙasar china a nan wannan katanga take inda suke yajuju da majuju ba eh nan suke sukan shigo da ai kafin ya ginin ai sukan zo sukan yi barna sukan zo cinye yara suke yadda ka san abin nan kaza na cin hatsi haka suke cinye yara to suna zuwa suna kwashen yara suna cinye yadda ka san zaki na zuwa ya farautar mutum ya ɗauke ya gudu haka suke sai zama ga su ga mutane su ne suka masa wato suka kayan masa koke wanda alkurani ya faɗa ya ce ba damuwa zai musu katanga a tuni zubar alhadid na? na? sadda ya zo sanya muku katanga ya ce su taya shi da da ruwan dalma na ƙarfi narka ƙarfi aka zo aka yi sa ya musu katanga suna godiya ta wannan haza menene wai za ja wa da rabbi mai farko ayan ne ja'alahu da ka wa kana wa da rabbi haqa wa tarakna ba'dahu yawma idhin yamuju fi ba'di wa nifika fi suri fa jama'nahu jama'a idza ja'a wa da rabbi ja'alahu dakka yace a kwantar da hankalin su idan tashin alkiyama yazo Allah zai rusa katanga kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa a kowace ranar Allah su ya juju suna zuwa su sassaƙi katangan za su shigo duniya amma sai Allah ya hana su cewa insha Allah sai su ce sai gobe za mu karasa sai Allah ya mai da katangan yadda take haka suke ta yi amma idan lokaci ya yi sai su ce insha Allah gobe za mu shi to sai su dace same ta yadda take shi ne sai su shigo idan suka shigo duniya za a yi ɓarna mutum da mutane a cikin mota suna tafiya ya jiji zai ɗau mota ya cinye ya cinye muta da motar ai ko za akwai matsala ko bus na tafiya in ya ɗauke ta sai ya haka ya cinye ai shi yasa ai idan suka shigo duniya duk duniya za ta rikici ba maganan polis ba maganan soja na nufin kawai kowa ta kanshi yake duniya kawai ta kare kai ka san yadda idan lokaci shi Allah menene ayar da Allah madaukakin sarki ya faɗi hatta idza futu hadiya juju wa ma juju wa min kulli adabin yansilu Allah ya ce ta kowane kaba kawai haka za ka tsira kullowa kowane lungu kawai su ne Allah ya ce waktara walau adil haq daman lokaci ne yayi Allah ba mu sa to ba sami na cewa ya juju da majuju gaskiya ne suna cikin ‘ya'yan adamu kwarai da gaske suna ciki sai dai yanzu sun zama wata halitta daban Allah ya sanyi tsakanin katanga tsakaninmu da su saboda ɓarnansu to za su zo ba sai tashin alkiyama za su zo wanzu Allah sallah sai ce ko tafki suka wuce rafi ruwa in suka wuce ta wajen sai in ka zo sai ka ce anya ruwa ya taɓa tsayawa a nan bishiyu duka suna ci eh sau daman su ɓarna ne za su zo su yi da yake in Allah ya tashi kuma lokaci guda sai ya turo wata tsutsa ita za ta kashe su za ta kashe su duk duniya sai duniya ta cika da wari na gawawakin su sai kuma Allah ya turo su tsuntsaye manya-manya da su yi ta ɗaukan gawawaki suna tafiya a share duniya duniya ta zama fes za a yi wata 'yan rayuwa wadda yake ba daɗewa rayuwa ta zaman lafiya amma Allah ya saba mana ai yajujin ma da Allah ya saba mana ai ka san yadda za a tashin alkiyama duk yadda ka kai da san duniya wallahi sai ka roki Allah ya saba ka saboda ba abin da za ka yi na da zuwan yajuju da majuju da zuwan dujal to da zuwan wuta da za ta zo abu suna nan duka da hayaki da zai zo duka wannan musulmi ba zai fatan a ce yana duniya eh layaran nan dai kawai ka sake hankalinka nan za ka je na ka uda eh lahira ba wallahi ka sake jikinka nan za ka tafi ka je ka huta nan ne gidan huta nan duniya na duk hayaniya ce kuma har shaɗan na ce ma wani waye waye duk ka rabu da shi ka sau ka gyara zuciyarka cewa lalle za ka mutu ka yadda za ka mutu sai ka huta wallahi